ولقد استهزئ برسل من قولك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستعبرون قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم موردون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نسر أنفسهم ولا عنا يسحرون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نحيي الأرض ننقصها من أترابها أفهم الغالبون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدابه العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإجلاس في القول والعمل الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله آه يومنا رانا أصبر 24 ga watan ramadan watan tara a cikin lissafin musulunci hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu miladiyan sayyidina isa alaihi salatu wasalam 2023 muna cikin suratul anbiya'i alaihi musallatu wassalam kan aya na arba'in daidai inda malam ya karanta mana faɗan Allah kamar haka a billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad istuhzi'a bi rasulin min qablika fa haqa bil ladzina sajiru minhum ma kanu bi yastahzi'un qul man yaqluqukum bil layli wan nahari min ar-rahman bal huwa an dhikri rabbihim mu'ridun am lahum 'alihatun tamna'uhum min dunina لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى دان عليهم الأمر أفلا يرون عنا ناتي الأرض ننقصها من أدراتها أفهم الغالبون الله مدعوكين سلكيكي شوى وأن آية جاءت على معرفة التسمية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله ينبأ النبي حكومه wato girman annabi a wajen Allah ba ne lallaba shi sai Allah ya Allah da kan shi kan aiko mai da sakon lallashi da ban hakuri sai ya kabalta mai da abubuwan da aka yi ma annaba da suka wuce kafin shi saboda misali a babin cewa tun da shi ma annabi ne kamar yadda sauran annabawa suke a cikin annabawa to wajibin Allah ne ko sunnansa ne a cikin annabawa a yi musu haka da aka yi rasulana abin da ka gani ba kanka faro ba ina ba ka hakuri shine Allah yake cewa wala kadistu huza bi rasulin min qablika ya rasulullahi lalle hakika an yi ma'annaba da kauce gabanin kai irkin an musu cin mutunci an musu duk abin da baka taba zata ba ya rasulullah kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala da sallam yake cewa rahimallahu abi Musa Allah ya jikan dan uwana Allah ya daga darajar dan uwana annabi Musa la kad uziya billahi akasar mimma uzitu aw kama qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ce amma fa haka bil ladzina sahiru minhum ma kanu yasazu su waɗannan wanda suke ma annabawa izgili to abin da suka kasance suna gudanarwa na izgilin mun riskar da shi da su eh in tasharu minna fa inna nashar minkum Allah ya ce ba dai kuna yin mana izgili kuna mana iya shege ba annabi ai ce Allah ka ce mai rana zai zo da mu ma za mu yi muku irin wannan za a yi a duniya za a yi a lahira manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo ya tsaya bakin kalibi badar yace ya utuba ya walidu ya wani ya wani alaihim la'anatullahi haka annabi yake lissafa su yake cewa kad wajadna ma wa'adna rabbuna haqq yace alƙawarin da Allah ya yi mana na nasara mun same shi ya tabbata fa kal fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqq abinda Allah ya ce zai muku na azaba kun sama eh kaga misali in tasharu minna fa inna nasharu minkum sai na Umar ya zo ce ya Rasulullah ya kuma kake magana da matattun da sun riga sun tafi ce anta lasta bi masma'in minhu yace kai ma ba kai su jin abin da suke da nake faɗan musu ba wannan shine sunnan Allah daman ba ta canzawa kul man yakdukum bil layl wan nahar annabi faɗan musu tunatar da su ni'iman Allah wai yanzu a daren ku da kuke kaiwa kuke komowa da ranan ku da kuke kaiwa kuke komowa ko kuma a daren ku da kuke bacci da ranar ku da kuke kaiwa kuke koma wai wa ke tsare ku ne gunkunan ne suke zuwa suke baku kariya yanzu sabidda Allah ka gane ni'iman Allah a ce kai wani security agent ne ko kuma misali kai wani top government officer ne a ce a baka security guda ɗaya da zai rika yin maka gadi ai kai ka san ba kyauta zai maka ba akwai allowances ko da gwamnati tana bashi akwai naka da zaka bayar to yanzu sabidda Allah kuma ba wani mutumin da in ba shugaban kasa ba ba gwamna ba ba spika ba a ce a bashi masu gadi har guda takwas ko ana yi baya yiwa to kai ko mala'ika Allah ya baka mala'ika guda ɗai ɗai ɗai ɗai goma sha shida da ta da rana takwas da daddare takwas kullum ga su nan mai tsare maka ido daban mai tsare maka hanci daban mai tsare maka kunni daban ba tare da ka an yi wani lissafi na cewa gashi za ka rika ba Allah wannan allowance ɗin a mala'iku aikin da suke maka in shekara 60 kai haka suka kwashe shekara 60 tare da kai kuma ba ruwan Allah ko kai kafiri ne ko kai musulmi ne wannan takwas ɗin alkawari ne suna da me yasa saboda wai kai kayan shi bai nemi komi ba sai dai ka ce a shahadu Allah ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadun Rasulullah bayan shi wata kimu salat wata sumun Ramadan su kenan guda uku raguwan guda biyun ba kowa bane az-zakatu wal hajj ba kowa bane amma dai abin da ake so ka yi itikadi a zuciyanka in ina da dama zan yi su ma'ana na yarda da su a cikin matsayin rukunan musulunci kawai abin da Allah ya nema kenan ko mata ne wasu na cewa man talabal hasana'a la yubli bil mahar din namijin da ke neman mace kyakkyawa to yau a ce ya kawo kaza gobe a bai ganin tsadan kuɗin da yake kashewa to mace kenan fa ka nema gashi sai ka dinga kashe kuɗi kuma baka jin zafi za ga ko bashi za ka ciyo bashi dan kai mata hidima kafin ta shigo to Allah maɗaukin sarki ya yi maka wannan na mala'ikun kaɗai a ce ka biya su za ka iya biya balantana a lissafa shi idan a idan ga kwaya baki ga kwaya fari ga ruwan ciki ga gashin nan waɗannan da aikin da suke yi ga na gira a zo hanci gashin hanci majinan da yake fitowa kafan waye da sauransu a zo kunni a zo baki haƙoran nan guda talatin da kusan shida ga suna an jira maka rairar ka gane wani al'amarin Allah kamar yadda muka misali yau kwana uku da ya wuce idan yanzu aka ce maka ya kai mahaddan an cire maka haƙori an sa mutum na roba ya ci kashi da shi mana ba zai yiwu ba ba su iya cin kashi da su ba sai wanda Allah ya ake cin kashi da su to Allah yake cewa wai man yaflukum bil layl wan nahar wai wa kuke da shi ne yake kare kare ku yake ba ku kariya yake ba ku aminci da daddare da rana min rahman in ba Allah ne rahama ba bal hum an zikr rabbil mu'ridin sai dai su gabarin tunawa da niman Allah suna masu kauda kai shine ma'ana ambatan ake nufin anan saboda idan Allah ya maka nima ana son ka furta a tahaddusu bi ni'matillahi shukr ba laifi ka zauna ka ce ah wai ni kalle nan Allah yayi na mutum da ya ga dama da yayi ni biri sannan kawai zan dinga yi da ya ga dama da yayi ni kare sarka za a daura min aje da ni farauta sai an ga dama a bani abinci amma yi ni mutum bai isha Allah haka ba ya yi ni musulmi ka Allah wannan ni'ima me ya kai yawansa Allah bayan nan kuma ka yi ni a cikin al'umman mafificin annabawa ka yi ni cikin al'umman shi na ƙarshe wanda suke da darajar da suna da wani masu siyan da ma na farko ba su da shi Allah kai mun kaza kai mun kaza Allah wa ya kai ka yawan ni'ima wa ya kai ka girman baiwa wa ya kai ka tarin kaza kai ma Allah kira Allah ce baba na ya gane sai a lokacin inda za ka ɗarsa wani abu sai ce na yi maka kana ɗarsawa a lokacin sai ce na yi maka saboda abin da Allah yake so manzo Allah ya ce Allah yana son kira eh Allah yana son a yabe shi eh shi yasa manzo Allah in zai ma Allah kirari sai mai kirari da harshen da daga bakin sa aka fara ji sai ce la nufi sana alayka anta kama asmaita ala nafsi Allah mu dai mun gajiya ba za mu iya maka yabo da kirari irin wanda ka cancanta a yi maka ko wanda kake makanka ba eh wata rana manzo Allah ji yana ci wannan ci Allah man yas alka bi ismika anta Allahumma al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad annabi ya ce subhanallah wallahi laqad da Allah bi ismihi al-azim yace kai wannan ya kira Allah da sunansa mai girma ina na Aisha ta zo wajen manzo Allah ta Rasulullah ka bai ismillahi al-azim ka bai ismillahi al-azim yace mata sai bayan wani lokaci sai sa za ga bayan Allah idan ka zo ka ce su baka sirri ce maka je ka dawo to daga nan aka ɗauko tsohon je ka dawo ɗin nan ya ce mata bayan ba damuwa a sharan baki da abin ya dame ta ya dame ta wata ran kawai sai ta alwala da ta alwala sai ta zauna a ɗaki annabi na gefe yana jin ta ta dinga ma Allah kirari da ta gama sai kawai goma su Allah ce to ai kin kira sunan Allah da tsakanin shi da ismillah azama kaman farin ido ne da bakin kaga ma'ana Allah ya mata ilhama Allahu akbar Allah madaukin sarki yake cewa bal hum an zikir rahmanu muridin am lahum alihatin tamna'u min dunina sun suna da wani alloli ne da suke ba su kariya ba mu ba la yasadi wa nasara amfunu su allolin yanzu da suke kira allolin ma ba za su iya taimakon kansu ba eh in kana so ka gane haka ka samu mai bautan gunki ka cinna wuta a dakin shi da gangar za ga shi neman fita yake yi gunkin kuma na tsaye in ba shi ne yanzu ya ɗauko gunkin ya cicciɓa ba za mu zo aiki san annabi ibrahim insha Allah za ka ji yadda misali ake ba da hujjar fasa alugun in kanu yanki kun ya ce tambaye su mana ai fa'alahu kabiruhum haza fasa alugun in kanu yanki kun da ya zo ya sassare sai ka ce ah man fa'ala bi haza bi aliyatina haza innahu lamina zalimin wallahi wanda ya ma'allolin ma haka azzalimi ne wai annabi Ibrahim azzalimi sai wani ya ce sami na fata yi kalahu Ibrahim ai mun ji wani matashi ana ce ma Ibrahim ya ce daman wallahi sai muna sassare su namaruzu shi kuma baya yin hukunci sai da hujja tare da kafircinsa kawai wai a ce kai ka za ya kama kai ma hukunci a baya yi ya ce fatu bihi ala ayin nasu la'allahu ya shaɗu a zo da shi ga mutane ya shaida da aka zo da ibrahim sai ta ibrahim man fa'ala biha man fa'ala bi awla man fa'ala bi alatina haza ibrahim waye ma allolin mu haka ibrahim sai ce to fa ina jin wannan babban nasu ina jin shine ya ga bai kamata a ce wasu na ana bautar wasu tare da shi shine ya nemo gatar ya gigi diddibe to ka ga misali Allah yake cewa to su suna taimakon ma kawunan su ne balantana har su taimake ku amma Allah ɗaukin sarki ke cewa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun mujibu da'awati da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudu in dai sun kira zan amsa eh kana cewa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allah ce akwai mala'ikan da shi aikin sa kawai kula da wannan sunan kana faɗan uku zai ce maka arhamar rahim ya fuskanto ka saltu da ya ce roƙa ya baka Allah ƙara mana imani Allah maɗaukin sarki walahun min na yusabun sannan su din misali ba su da makotaka da hubalanta na ce a wajen mu suka ji mun ce musu waɗannan allolin suna da fa'ida bal matta ana ha'ula'i wa aba'uhu hatta dala alaihim al-umur Allah ya ce watan misali ni'ima ne ya batar da su ka san da yawa wani lokaci ni'ima sai ya batar da mutum mutum ni'ima wani lokaci in ba imani sai batar da mutum Allah ya ce mun ji yadda su daɗi ne muka yi musu muka yi ma iyayensu suka ɗauki tsawon lokaci sai suna ganin cewa misali afala ya rauna anna na tila arda nan kusa min a darakiya manzo Allah sai Allah ya ce tambaye mun su ya rasulullah wai su ba sa ganin cewa yadda mukan zakke ma kasa ne muke rage ta daga fa daga gefen ta eh yadda muke inna idza nazalna bi fahati qaumin Allah ce fa sa'a sabahal munzari duk sanda muka kai ma wata al'umma hari a to wannan al'umman su bayin ta bai mata dadi ba mana nan kusu hamin a ɗarafiya sashin malamai sai suka fassara da cewa misali hare-hare da annabi yake kai musu yau an ci gari kaza ta dawo karkashin musulunci gobe an ci gari kaza ta dawo karkashin musulunci jibi an ci gari kaza ta dawo karkashin musulunci lokacin zamanin sarki rusum zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu da ya aika runduna na mutum dubu ishirin za su je su hada da rundunar mutum dubu tamanin mutum dubu ishirin za su fuskanci mutum dubu tamanin sai matan kwamandan sai ta biyo sai ta ce masa ta ce izan na laliba ka ban same ka ba fa sai ce na yi tujuni a cikin rundunar sarki rusu na fasa su ta ce in na duba nan baka ne ce to ma da a janna ya ce in kin duba nan bana nan mu hada a janna sai na tafi can la ilaha illallah sai su kullum burinsu ya za su gabatar ma Allah da wani aikin bajinta Allah ya ɗauki kwaninsa suna ma Allah bajintan nan in shi yasa tabi'ai da suka zo a baya lokacin da yaƙi ya sauki sai shi Allah ka ɗauki kwanan mu muna sujada yanzu kamar mu mai jizzar sauyi almajirin Anas dan Malik yace Allah ina roƙonka kai min wani alfarma Allah alfarman da za ka yi min inda za a ɗauki kwana na a ɗauke ni ina sujada sai dai shekara talatin yana alwala yana sallan subahi da sallan yana sallan subahi da alwalan isha eh humaydi zaddawi shekara talatin yana sallan subahi da alwalan isha haka bai ishe shi bai ce Allah in ka tashi ɗaukan kwana na ka ɗauke ni ina sujada sabitul bunnani almajiran anas dan malu ya ce Allah ka karrama waliyan banu Isra'ila ya ce Allah ina son kai mun wani abu abinda nike son kai mun Allah ka bani dama a gabari na ma in maka sallah aikin hanya ya biyo aka biyo ta gabarinsa sai aka sami wajen misali ya rusa ana haka aka same shi yayi kabbara yana ruku eh haza ta karimatun min Allah ilayhi to Allah ya karrama al'umma annabi da abubuwa mabambanta shi yasa nan Allah madaukin sarki to kaga su da Allah ya karrama su sai suka bukaci Allah ya wanzar musu da ni'ima su kuma wannan da Allah ya musu ni'ima sai suka shagalta da ni'ima sai ni'iman ya mantar da su Allah kuma wallahi wannan al'adan har yanzu haka take da yawa musamman yan siyasan mu ne yanzu wanda Allah ya ara mashi lokaci yana ganin cewa yanzu misali ka kalla yan siyasan da kafin a samu canjin gwamnati ga suna cewa to ku yi naku mu namu na Abuja za mu murɗe ko za mu canza saboda suna ganin cewa suna da wani dama sun zama ƙananan alloli za su juya abin da za su suke juyawa to kuma irin watancan abin da ke faruwa da waɗancan sai ta dawo zuwa wajen waɗannan masu mulkin yanzu saboda su ma yanzu dama ya dawo hannunsu Allah ya ara musu lokaci to haka Allah madaukin sarki ke mabayi talala ya ara musu damar da ga suna yin abin da suka ga dama ya Allah duk lahaza Allah kada ka mantar da mu zatin Allah madaukin sarki ke cewa inna afa lam yara anna nati arnan tusamin adaraki amma Abdullahi dan Abbas wanda Shehu Ibrahim ya dauko daga wajensa kuma shi ya tafi da wannan yace nan kusa min adaraki hadin shine misali bi mautul ulama yace duk sanda malami ya mutu a cikin al'umma to kasa ta ragu in Shehu Ibrahim yace duk sanda wani malami wanda Allah ya tsaye da shi a matsayin rayar da sunnan manzon Allah to ƙasa ta ragu kenan eh ƙasa ta ragu in ji maulan musayib al-failafi radiyallahu ta'ala to kuma misali zai yi daidai tun daga wancan hadisin da manzo Allah yake cewa inna Allah la yaqbalu al-ilma la yaqbalu al-ilma intiza'an walakin yaqbaluhu bi mawtil ulama Allah baya kwace ilimi a zukatan mutane amma da mutuwan malamai kuma wannan magana idan ka kalla in ka duba gidajen ilimi in ba Allah ya dube su da gamdakatar ba sai ka ga yayin da asalin wanda ya zama ya kafa gidan malamin gidan yana mutuwa gidan sai zama labari sai ga ko da Allah zai mai da wani da zai rayar da gidan sai ga sai an ɗauki fatara eh yanzu mafi muni mafi lalacewa mutanen zariya wadda misali wannan ana ganin kamar burgiya wallahi wallahi abin takaici ne ba gidan da za ka duba abin ya baka haushi irin gidan marikayi man ma'aji isa haka Allah ya jaddada masa rahama Allah ya saka masa da alkhairi eh yanzu misali gidan ya zama gidan hoto ba za ka taba ganin an sa littafi a zore yanzu ma'aji isa haka ana karatu da Allah ya saka maulan mushi abdulkadir yake ce ma ya'yansa marigayi maulana tijjani halifa yake cewa ku tsaya ma wannan abin da na rayu a kai in kuka tsaya wallahi duk abin da kuke nema Allah zai ba ku me Allah bai mata tijjani halifa ba Allah ya jaddada masa rama ya saka masa da alkhairi in dai kaga ba a zauna karatu ba tafiya a kai eh yanzu kalla gidan malam haji kusfa har yanzu gidan martaban shi na to haka haka haka haka irin waɗannan za a ga cewa gidaje irin wannan misali saboda mudabakan zancen maulan musahibul failata radiyallahu ta'ala an shi kuma misali shi warje shi yasa sai na ali ke cewa mawkil alimi sudumatin fiddini yace yayin da wani malami ya faru yace to an yi ma wani addini wani irin roti da ba a iya maida shi yanzu misali kamar nan gidan shehu mu shehu malam bala ne a shafa yanzu kaga baya karatun dan ke karatun amma wallahi ko ka fara ba za mu yi ba abin da ya sani dan bai sani ba abin da zai karantar dan ba zai karantar ba duk da Allah yake iya falala ya ba wani da abin da bai ba baba ba ya ba jika abin da bai ba kaka ba amma dai su sun tabbatar ma malam bala karshe ne sai daga ci almajiransa yana faɗan mana yana cewa shi bai san a wani fanni ya fi gwanin cewa ba ya ce bai san wani fanni ya fi iyawa ba haka yake faɗa bai san wani fanni ne in ka ce kaza ya iya shi ana ba mu labarin malamin su iyayenmu malamin malamanmu shi malam baba Allah ya jaddada masa rahama limamin central mosque ina jin ya mutu shi ma malam balela wani Allah ya masa rahama ya sauki wata littafi yana nazari littafin ta rikitar da shi ya je sokoto ya kasa samu a mai fakkin littafi ya je kano an kasa mai fakkin littafi sai suka haɗu da marigayi ma ladan ɗan shari'a Allah ya masa rahama da ya ce mashi da Allah wannan littafin ne ina neman faki na je sakkwata na je Kano sai ce baka zo Zariya bane ya ce baka je Zariya bane sai ce to kai ba ya ce wallahi ba zan iya ba ya ce amma ka je Zariya da ya zo Zariya ya bibbi gidajen malamai bai sama ba ya hakura sai suka sake haɗuwa sai ce ina je Zariya ban sa sai ce ka je kusfa sai ya ce lokacin da ya zo an yi mai fakin moto a nan gindin kuka a nan bakin kasuwa ya gangaro ya zo sai ya sami malamin mu malamin iyayen malam tarino Allah ya kara masa lafiya ana karatu sai ya ce mashi ya sallama sai ce sun yi daga kaduna yake shine wani sun haɗu da malam wani ne ya ce mashi kaza da sauransu sai malami mu sai dariya sai ce mu ma nan malam ne ya ce mu raka zaman bita sai ce malamin na can zaure wanda aka tasa ya kai shi wajen malamin shi ke ban wannan labarin ya ce da aka tashi da ya tashe shi ya ce je da shi wajen malam babba yana zuwa malamin bai taba ganin littafin ba saboda bai wanda Allah ya masa amma sai ya ji yana jan baitin da ke cikin littafi yana jan baitin da ke cikin littafi tun yana zuwa sati wata wata ya koma yana zuwa sati sati sai yana zuwa kwana uku yanzu misali kamar irinsa yadda ya kwanta kasa a 'ya'yan shi ba irinsa babu wallahi babu wannan kowa ya san haka duk 'ya'yan da Allah ya bashi ba a samu irinsa wanda ya mai da gurbinsa ba har halifansa ɗansa Allah ya masa aikaninsa Allah ya masa baiwa wadda kowa ya san malam tarimu irin baiwan da Allah ya masa amma shi ma ba kaman sa bane tun daga sande Allah ya ɗauke shi har yanzu gidan malam haji ba a mai da kaman sa ba to shi kuma an yi wanda ya ninka shi so nawa marigayi malam wa alamu ga sunan irin sulata addu'a la tusa to da haka misali wannan jawo hankali shehu sula nake yi musamman yan uwa matasa da suka ɗaliban karatu kan mu kasa a jiwa mu dage mu zage dantse mu zama khulafa'ul khairi mu zama haliful khairi mu zama misali wanda insha Allah alkarim za mu rayar da addinin annabi Allah ya rayar da addinin annabi da kai wannan ba karamin alhairi bane eh Allah ya rayar da addinin annabi da kai ba karamin alhairi bane manzo Allah sallallahu ta'ala sanan yana cewa abinda aka bani shine alqur'ani eh an bani alqur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa min adaratiya afahumul galibu to suke da rinjaye ko mu inji Allah amsan shine Allah shike da rinjaye na'am qul innama unzirukum bil ولا يسمع السم ولئن مستهم نفأة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال هبة من خردل أتينا بها وكفى بنا هاتفين قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مصتكم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كانت مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين Allah yake cewa kul inna ma unzirukum bil wayi fadan musu ya rasulullah ni din nan ba da komai nake muku azuma ina muku wa'azi ne da alqur'ani da wahayi abinda Allah ya so kai mun shi nake fadan muku amma sai dai al'amarin wala yasma'u summu du'a nan Allah ya shabbaha kafiri da kurma ya shabbaha kiran musulunci da kira irin yadda ake ma kurma Allah yake cewa sai dai matsalan kurma ko ka kira shi ba zai ji ba ma'ana ko shi kurma ba zai ji Qur'ani ba balantana ya fahimci me ake so a faɗan maka idza ma yunzaru yayin da misali ake musu wazi wala in masatkum nafahatun min al'azabi ainan annafatu misali zai iya zama wa ila in masatkum ida'atun min al'azabi ko kuma ba'alun min al'azabi min sai ta zama matsayin tafsiliya ma'ana min ba'aliya ma'ana wala in masarfin kid'atun min ba'alil azabi rabbika in sashin azaban ubangijinka ya faru da su la yaqulunna sukan ce ya wailana inna kunna zalimin sai ce kai cau a kiyama kenan bayan sun ga jaza'in abin da suka yi Allah ya saka musu da wuta sai ce kai cau sun zama suna zaluntan kansu wa nada'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyama Allah ya ce ranar kiyama za mu sanya mizani na adalci من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلمن إلا نفسه الله يتي زن سن يمثالي ميزان عادلتي فلا تظلم نفسا شيئا أولا رانا بزا أزالي شري ده كوني با duk abin da kai shi za ta gani Allah zai bayyanar da wajahi na adalcinsa wa in kanin misƙala habbatin min hardalin a tenabiya da za ta aikata daidai da kwayan komayya za mu zo mata da abinta waka fadi na fasibin Allah ya ce mun isa a matsayin masu ƙididdigan aikin baki imam ahmad dan hanbali alaihi rahmatullahi da imam turmizi ahmad ya roito a cikin musnad turmizi ya roito a cikin sunan abu hatim ya roito da shi misali a cikin tafsiri nashi ta kan sai da aisha Allah ya kara mata yadda wani balarabe cikin sabon manzo Allah ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai ce ya rasulullah ina da bayi ina sa aiki ba samu wani lokaci nukan ba su amana su cuce ni ni kuma ina musu kaza da kaza da kaza da kaza na azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to idan kai musu azaba aka je kiyama Allah zai duba ya gani idan cutan da suka yi maka ya wuce sai a ɗiba daga nasu a biya in naka ya fi nasu sai a ɗiba daga ladanka a biya sai fashe da kuka ya ce wallahi ya rasulullah ina ji abin da nake musu ai ba zai kabalta da abin da suke ba to ba abin da zan je ma Allah da shi ya kalle ni ya rasulullah ka zama shaida na yanta su dukan su na yanta su shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yake cewa da dutse zai fado ya daki dan uwan shi dutse inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka hana mu zalunci Allah ka hana mu zalunci komin kankantanta yake cewa da dutse zai faɗo ya daki ɗan uwan shi dutse ya fasa shi ranan kiyama sai Allah ya sa shi shi ma ya rama da akuya mai ƙaho za ta zo ta tunkuyi ƴar uwanta mara ƙaho ta yi mata rauni manzo Allah ya ce Allah ranan kiyama sai ya ba mara ƙahon ƙaho ita mai ƙahon a cire mata ƙaho a ce ta zo ta rama Allah bashi bayan an gama sai Allah ya ce musu kunu ta rama ku zamo turbaya da haka az-zulmu zulumatin inda madammara eh zulm zalunci dufai ne baya wanzuwa tare da ba sai Allah ya rugurugu da wannan ba Allah ka rahana mu da zalunci wata rana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana ce ma matansa yana zaune suna tira sai ce ku bani labari musamman wanda suka yi hijira sai da Zainabu kenan da sai da Ummu Salama sai ce ku bani labarin mafi girman abin mamakin da kuka gani a ƙasar Habasha suka ce ya Rasulullahi wata rana wata tsohuwa baiwan Allah ta bar bukkanta da ɗan kayanta ba ta da kowa ta fita ta je neman makanta abinci wani azzalimi sarki ya zo ya fasa bukkan ya rugurgu da kayanta tana ɗauke ta ce Allah in ni ba na nan baka nan ne Allah in ni ba na nan baka nan ne manzan Allah ya kabbara ya rinke ce wallahi sai Allah ya taimake ta wallahi sai Allah ya taimake ta shi yasa yake cewa ittaqu misali da awatul mazlum ka kiyayi Allah ya isa wanda aka zalunta da ka zalunci mutum ya ce maka Allah ya isa gumma ya sare ka da takobi wallahi alazim gumma ya sare ka da takobi in ya rauni in Allah ya ga dama ya warkar da shi ya warke in ya zama na Allah bai kaddata bai zama maka sanadiyar shahada ka je ka samu aljanna shi ya rage na shi amma in kai zalunci ba ya ce maka Allah isa manzo Allah ya ce ta da'ud diyaru bilaqi Allah ita takan mai da gida kango eh takan mai da gida kango kaga gida ya daukaka ya share daga baya kaga duk an kare gidan ya zama kango ba mazauni Allah ya sake ma gida haka Allah ka hana mu zalunci Allah madaukin sarki yake cewa fala tuzlima nafsul shay'a ranan ba za a zalunci rai da komi ba in ta ku miskala habbatin min haddarna atayna biya wa kafa bina hafi na'am ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ودياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان والضياء وذكرا للمتقين الذين يشون ربهم بالغيب وهم من ساعة مشفقون Allah ce lallai hakika mun ba sirna Musa al-Kalim da dan uwansa Haruna al-Furqan ai atayna humul kitaba huwa taurata mun ba su littafi shine at-taura allazi yafruqu bainal haqqi wal badili wanda yake raba tsakanin ƙarya da ƙarya da gaskiya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa hudan wa rahama a wani ayan Allah yake cewa mun ba su littafin da littafi ya zama shari'a ya zama rahama da jin kai wa diya'an ai wa atainahum diya'a sannan mun ba su haske biya afani nan zai iya zama misali siffa ne na furqan zai iya zama kuma badali ne na shi al-furqan dinnan sannan wa zikiran muka ba su ambato ambato din shi ma zai iya dauka haka Allah madaukakin sarki ke cewa lil muttaqin wa zikran lil muttaqin ko kuma wa zikra lil muttaqin ya zama jimla musta'anifa amma a matsayin jimla tafsiriya ta zama tana fassara wancan na farko shine muka ba su ambato tunasarwa ga bayan Allah masu tsoron Allah wallazina yashawna rabbahum bil ghaibi kaga waɗannan da suke jin tsoron ubangijinsu bil ghaibi bi annahum ay lan yaraw rabbahum walakin amanu bihi wa amana bima jaa bihi rasulihi bihi basu ga Allah ba amma sun yi imani da shi sun yi imani da annabin da ya zo musu daga wajen Allah da sakon Allah kamar yadda manzo Allah yake tambayin sahabbai wai a cikin al'umma wanne ne imanin shi yafi ban mamaki suka ce ya rasulullah wanda imanin shi yafi ban mamaki ai mala'iku ne annabi ya ce ya ba za su ba za su zama abin mamaki ba suna malakuta a ala suna ganin ajaib malakutun lai ai dole su ba wani mamaki dan imanin su yana da karfi ta ce ya rasulullahi muna jin mu ne eh mu ne sabai annabi ya ce ba za ku imani ba kuna gani na ai gani na dinnan ya ishe ku aya ta ce ya rasulullahi mun ba ka gari ba mu san wane ne ba sai ce qaumun fi aslabir rijal wasu mazaje ne ba su zo ba suna tsatsan ba suna tsatsan maza eh za su zo ba su ganni ba amma sun yi imani da ni ba su ga aikana ba sun imani da abin da ke ciki muna ma Allah godiya da wannan shaida na bakin annabi dukkan mu nan mun yi imani da annabi mun yi imani da Allah mun yi imani da Qur'ani ma hakan yasa gashi muna karanta shi wannan ba karamin ni'ima bane annabi ya shaide mu alhamdulillah ala hadhihi ni'ima Allah madaukin sarki ke cewa min sa'ati mushfikun sannan suna tsoron tashin kiyama gashi duk muna tsoro za ga misali yanzu duk muna azumi me yasa muke azumi tsoron abin da zamu tadda ranar kiyama wannan ayan kai ka ce da mu ake yi, mu yake magana alhamdulillah ala zalik na'am wa haza zikirin mubarakun anzalnahu wannan littafi ne mai albarka wannan ambato ne mai albarka da muka saukar maka da shi a fa'amtin lahu munkiru yanzu ku kuna musu wannan abin da Allah ya saukar wa manzan Allah ne ana tambayan kafiran maka ma'ana istifhami ne na tankiri ma at tauhidi a wajen gaba da na'am ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لعبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكبون قالوا وجدنا آباءنا لها آبدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في دلال مبين قالوا أجئتنا بالهك أم أنت من اللائبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فدرهن وأنا على ذلكم وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكفون قالوا وجدنا آباءنا لها آجدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في دلال مبين قالوا أجيتنا بالحق أنعمت من اللائبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطركن وأنا على ذلك من الشاكرين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين الله يكتشوا ولقد آتينا إبراهيم رشده lallai hakika mun ba annabi ibrahim shiryansa min kablu ai tun gabanin bai kai shekarun nisa ba mana annabi ibrahim alaihi salatu wasalam tun yana dan shekara goma sha allah ya ba shi shari'a shine ake ce mashi kutubut tauhidi eh duk inda allah ya ambace shi za a ga misali ana magana ne girmama akan matsalan tauhidi yasa misali yake ce ma ya yake ce ma allah madaukakin sarki kamar yadda muka wuce a baya qala rabbi ni arini kaifa tuhil mauta Allah ci awalan tumin kala bala walakin da ya zama inna kalbi Allah nuna mu yadda kake rayar da matattu saboda shaukin shi da Allah sai ce Ibrahim baka imani ce Allah na isa a ce ban imani ba a ina neman ƙarin yaƙini ne akan yaƙinin da ka bani to nan ke cewa misali wala kada ce na hurushira min qablu ai misali min qablu bulugi sunnatur rushd tun gabani ya kai shekara irin na wadda za a ce mutum ya kai arba'in ko talatin shi mun riga mun ba shirya mun zaɓe shi wa kunna bihi alimin Allah ce muna sane da shi muke kiwon shi muke kiyaye shi iz qala li abi iskur ya rasulullah ka tuna mana ya annabin Allah yayin da ya ce ma babansa mana dan uwan babansa azara wa qaumihi da jama'ansa su ne misali na maruzu da mutanensa ma hazi tamasilul lati antum laha aqibun wai misali waɗannan gumaka allaci antum wanda kuka zama misali aki kuna la kuna zulkuya kuna mata misali su jira kaga misali aki kuna alad dawami wal istimrar ma'ana dimun da'imin kullum suna bauta musu kalu wajadna aba ana abi laha abi suka ce ai matsalar mun samu iyayenmu ne wannan ayin tana zargin mutum ya samu mahaifinsa a bata bi shi a bata eh Allah bai yarda da haka ba eh Allah bai yarda ka samu amma idan mutum ya samu iyayen shi a shari'a ba laifi ya ta'alluki da su wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum Allah ya ce alhaqna bihim zurriyatahum Allah ya ce wanda suka yi imani zuriyan su suka bi su akan imanin za mu riskar da su da zuriyan nasu akan aikin imani wa ma alakna min amalin shi Allah ya ce ba za mu rage komi a cikin aikin su ba dan haka idan uba ya zama na kirki wajibi ne a bi shi misali wannan da wasu zaka sun ce wai masu bin masu bin addinin su iyayen su addinin gargajiya to babanka yana kan shirya ba za ka bi shi ba ka je ka ce ma Allah baka bi shi ba bayan Allah ya tabbatar da shi akan gaskiya ai wannan ma rashin bin sai saba ma Allah ne amma idan ku ba ya kasance ya bantare ma Allah a nan kuma ku fito na fito eh dan haka Qur'ani tana tafiya da kowane bangare idan wanda ya kasance sun rayu a hagu ne to Allah ya ce kar a bi su wanda suka rayu a dama Allah ya ce a bi su Allah madaukakin sarki yake cewa ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل كنا به عاملين إذ قال أبي وقومي ما هذه كما التي أنتم بها لها آسفون قالوا وجدنا آباءنا لا عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين yace wallahi na rantse da ku da iyayen naku kuna kan bata bayyananne kalu sai suka juya kuma ma ibrahim aka yi mai ca to yanzu da kace mana mu da iyayenmu muna bata ajita na bil haqi shin ka zo mana da wani addini na gaskiya wanda ya fi namu ƙarfi ana amsa minan la'ibin ai hal anta minan la'ibin bina ko kana wasa da mu ne ma'ana kana zuwa mana da wasa kala bal ya ce a'a rabbukum rabbus samawati ai kala bal din nan ta kunshe ma'anan bal ji'tukum bihi eh lallai na zo muku da shi mene ka zo mana shi shine ce rabbukum rabbus samawati wal ardh ubangijinku shine ubangijin sammai da kasai Allah zai faɗara kunna kaga sai musu ilzani ma'ana kan ku je da nisa Allah zai wan Allah zai halaka hunna ala ghairi mi'adin Allah zai halaka hunna bi ghairi misalin bi ghairi misalin sabaka wanda ya kage su ba tare da misali shi yasa auren zaka ja ce badi'us samawati wal ardi anna yakuna lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wanda ya kage sammai da kasai ya za a ce yana da da kuma shi bai taba yin aure ba bai da mata to Allah madaukakin sarki yake cewa a ajid wal ardi Allah zai fada rahunna wa ana ala zalikum min ash-shahid lalle ni sheda ne akan Allah shine ubangijin sammai da kasai shi ya kage su kuma shi ya cancanci bauta watallahi to bayan sun tafi an ce ba a gaban su ya fada wannan ba haka malaman tafsir suka fada amma bayan sun tafi wajen bauta wanda suka rage ba sa nan suna nan sun ji sai sa ce wallahi la'akidan na afina maku na rantse da Allah sai na rugurguza gunkunan ku ba da an tuwan nomu dibirin bayan kun ba da baya kun je wajen bautan ku فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من قال هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فألت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمينا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيركم هذا فاسألوهم إن كانوا يملكون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فجعلهم جزازا معناه واستوفى بقسمه wasa bara a ƙasa ne annabi ibrahim ya kubutar da rantsuwansa ya rantse daman sai ya gurguza allolinsu kuma ya tabbatar faja'alahum juzazan ay faja'alahum maqadu'un ya yayyanka su illa kabir Allah sai babban gunkin daga ciki la'allahum ilayhi yarji'un ko sa dawo zuwa gare shi ibrahim din an fahimta ko kuma la'allahum ilayhi yarji'un ko kuma sa dawo zuwa ga shi kabirun din qalu man fa'ala hadha bi alihatina to misali faraja'u sun dawo annabi ibrahim alaihissalatu wassalam watan da suka fita suka je wajen irinsu da suke kamar yadda ya zo a hadisi sai ya ɗauki abinci sai ya kai ma babban sai ce bismillah shi ya tsaya ya jira shi ga ko zai ɗauka ya ci bai ci ba ya bi karamin ya bi su ce subhanallah to abinci ma ba su iya ci ba ba su iya kai hannu su ɗauki abinci ba a ce banda lalacewa waɗannan ake bauta ma to daman ya je da gatarinsa ya daddata su ya rugu-rugu da su sai ya ɗauki gatarin wani ƙaunar an ce sai ya rataya ma babban wani ƙaunar an ce sai ya saƙa mashi a hannunsa sai ya riba shi ya rike ya saƙa masa haka da suka dawo aka duba suka ga cewa su banar layi sai matasan da ba su je ba tun da damun tafiyan ana yi da matasa amma shi an ce ma'anar ibrahim ba zai je ba sai ce wa inni saƙin manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ma ka zaba ibrahim illa salatu kazibati kamar yadda ya zo a hadisin imam ahmad dan hanbali a cikin musnad wa imam abu dawuda da tirmidhi a cikin sunan ibn jarir tabari ya kawo kissan da kuma misali abu hatim a cikin tafasirin manzo Allah sallallahu ta'ala ya sanar yake faɗa cewa na farko shine inda yake cewa akan haƙƙin sarat da sarkin misra ya tambaye shi ita yake cewa wannan fa sai ce yar uwansa ne na biyu da aka ce mashi sai ce bai da lafiya na uku da misali aka tambaye sai ce ai babban ya aikata ma'ana manzo Allah yake cewa watan zancen annaba wanda a zahirin shi kai in kalla sai kaman haka amma kuma ba haka ba shine ainihin gaskiya saboda kabiru ai Allah huwal akbaru ai shine ya aikata saboda shi ya aikata da aikatawan Ibrahim ita kuma yar uwarsa ne ma'ana na musulunci sannan kuma shi din da yace misali bai da lafiya daman Allah yana cewa kullukum marda illa man shafaitu sai wanda na warkar to kaga misali duka ma'ana manzo Allah yana so ya faɗa mana irin yadda Allah ya ba Ibrahim rushida wa atina wa rushida min qablu ya samu irin misali hikiman iya zance Allah madaukin sarki yake cewa qalu man fa'ala hadha bi alihatina kai kai kai kai kai waye ma'allolin mu haka lalle innahu lamina zalimin wanda ya ma'allolin mu haka lalle azzalimi ne ga su ba su kalla zaluncinsu ba kalu sai matasa ko yara suka ce ko kuma wasu daga suka ce sami na fatar mun ji wani matashi saboda lokacin shekarar shi sha shida ya tsoro yana ambatan su yuka lahu ana ce mashi innahu ibrahim lahu ibrahim sunansa ibrahim kalu fatu bihi ala ayun nas sai azara ai sai shi na maruzu watan tare da da'awansa na allantaka amma baya yin baya yin hukunci da zalunci sai da shaida sai ce to yanzu kawai hukunci mana Ibrahim ya sala ya tsara gunkuna ya tsara allolinmu kawai sai mu hau Ibrahim a wane ya san waye Ibrahim shi bai ma san Ibrahim ba a lokaci waye san shi aka ce ai dan wajen wane ne sai ce to a zo da shi ga mutane a tambaye shi in ya tabbatar al-iqrar aula min ash-shuhud idan ya ce eh shi yayi to shikenan in ya ce a'a to sai dai kuma a yi wani hukuncin da ba aka zo da annabi ibrahim alayhi salatu wasalam kalu suka ce misali kalu fa fatu biyi ala ayyun nasu a zo da shi a gaban kowa la allahum yashhadu ko su mutane sa halarci shaidan tambayan da za a yi masa kalu sai aka ce masa a anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim ibrahim an ce kai ne ka sara allolin da gaske kai ne ka sara allolin namu kala bal fa'alahu kabirun hala sai ce ani ba ruwana sai ce ina zaton kun ga wannan babban to gaskiya yana da kishi a ce gashi kato da shi waɗannan ƙananan kawai ku zo kuna duka musu shi ya sa ya fushi ya ce bai yarda ba ai ya ɗauko gatari ya sassare su sai dai a bauta mai shi shi kaɗai ma'ana an fahimci ma hausansa ai abu ɗaya ake bauta a ce ga su da yawa duk a bauta musu Allah wa ɗauki sarki ke cewa fa'alahu kabirun haza sai ce amma fas'aluhu in kanu yantubun ku tambaye su mana in dai har za su yi magana ashe in ba za su yi magana ba to ba Allah bane kuma bai cancanci a bauta musu ba sai Allah ya ce farajahu ila anfusihim sai kuma wannan ya kalla wannan wannan ya kalla wannan kalu innakum antum zalimun anya ba mu zalunci kanmu ba a ce muna bautan abin da baya amfani ba zai iya kare kansa ba thumma nakasu nikisu ala ru'usihim an karanta nakasu din ma'ana nakasu ala ru'usihim sai suka su sun koyar da kawunan su ko kuma nikisu muka lizumta musu sun koyar da kai laqad alimta ma haula yanzu da suka dago suka ce ai ibrahim kai ka san wannan ba sa magana dan me zaka ce mu tambaye su ta ce to in ko ba sa magana me yasa kuke bautan abin da ba za su yi amsa muku ba eh Allah ya kala ku na amin Allah shi ba mu gane Allah ya saka amin da amin da